بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 18 ga watan bulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin watin biyar ga watan June 2026 daga wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria a wannan aji namu mun saba yin darussa mabambanta a yau insha Allah zamu yi darasi a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wannan shine darasi na 87 a cikin wannan littafi na Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Muhammad ابن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رحمة الله عليه وان يا رسول الشكرة دريه إلى ستين دقوق بين هجرة مزا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم dan ba manta ba muna bin wannan malami a inda yake mana magana a cikin babi na 80 a na 68 cewarsa fadlus sunna wa mubayanatuha li sa'iri aqwali ulama'il umma falalar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan fifikonta akan zantitukan sauran malaman musulunci a gaba ta 1720 malam yace wa an ibn abbas qala okay 1719 tukunna go shine da yace wa qala urwatu ibn abbas ala tattaqillaha tarja'anna fil mut'ati fa qala ibn abbas sal ummaka ya urayya fa qala urwatu amma abu bakr wa umar falam yaf'ala fa qala ibn abbas wallahi ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر وذكر الحديث شنو نظام تشكو وقال أروة لابن عباس سيدنا أروة آه الله يقرأ مصر رحمة يتما سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يازي ابن عباس ينا بعد فتوى أكن متعة الحج wato mutum bayan idan mutum ya shigo makka ya yi umara sai ya cire haraminsa ya ci gaba da harkokin shi ne da kullum har sai ranar takwas ga wata ya sake sa harami ya yi aikin haji wannan shi ne al'atamattu ta wannan aikin hajjin a dacin larabawa suna canfa shi ba sa son shi amma manzala sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin shi na ban kwana ya nuna fifikon irin wannan aikin hajjin har ya ce ma shi ma abin da ya hana shi ya yi saboda ya kasance ya riga ya koro hadaya wanda ya koro hadaya kuma da ya shiga cikin wani sarƙaƙiya na ƙa'idan wala ta hali ƙoro usakun hatta ya bloga alhadiyu mahilla to sai ji ibn abbasin yana ba da fatawa cewa a yi aikin haji ta matuyi da shi ne ya zo ya ce mashi alata taƙilla ba za ka ji tsoron allah ba tarji'anna fil mut'a ka dawo daga wannan fatawa taka akan mut'a mutu'atul hajji kenan faqala ibn abbas sai ibn abbas yace sal ummaka ya urayya ya kai urayya ka tambayi mahaifiyarka wace kenan yana nufin aisha wanda take a matsayin innarsa yar uwar mahaifiyarsa urayya din nan wato tasgiri ne na urwatu asalin shi uray uraiwa uraiwa urwatu uraiwa amma saboda an samu haduwar harafin illa guda biyu ga ya'un ga wawun uraiwa to idan harafin illa biyu suka hada kai da sarfu na larabci sai a cire daya sai a yi idigaminta shi sa aka cire wawun sai kuma urayya aka yi idigaminta cikin ya'un aka yi mata shadda na fata mun gane kama a ce ɗan urwatu ɗan ƙarami eh Allah ya ji kamar Musa Sabi bala ya mutu ba ɗan ustazu ko ɗan ustaziya ɗan Zainabuwa ɗan Aisha haka da malam Musa yake sagar sunan kowa ya saba da irin wannan to shine shi mai irin wannan urayya yace kai urwatu kai ɗan yaro urwa yana mishi kamar yana nuna mishi cewa ne ni ba sa'an karatun ka bane ka koma ka tambayi mahaifiyarka saboda urwa Allah ya kara masa rahama babban malami ne cikin tabi'ai babu shakka amma ibn Abbas yana gaba da shi a ilimi shi kuma yana ganin karfin shi ya kawo akwai masail da yawa kamar yadda Abdurrahman Abu Sa'id dan Abdurrahman ya dinga ibn Abbas irin wannan katsalan da shi ma ya mushi shi ibn Abbas matsalar da ya samu shekarun shi ba su da yawa to ana ganin damar shi a shekaru amma kuma a karatu shakuddin ne da haka kowa yana iya raina shi sai in ka ji cewa ba sa'an ka bane sai ka rabu da shi ta san ko mai kuɗi ne idan bai da siffa haka ta kwarjini sai ƙananan masu kuɗi su dinga raina shi akwai wata riwayan ma irin wannan tana cikin mujamu tabarani wanda urwa ya tuhumi ibnu abbasin akan mas'alar ɗayan mutadin da yake ce mishi yake ce mai ba yake ta inna ibn abbasin wa urwata ikhtalafa fil mut'at sun yi sabani sai urwa yake ce mishi urwa yake ce mishi ya zakai ka zo ka dinga halarta mut'a bayan annabi ya haramta suna cikin magana sai ga salamatu dan akwa zai wuce sai ibn abbasin ya kira shi ya ce salama zo ka mishi bayani sallama ya bashi labarin cewa eh su suna cikin wanda suka taba tafiya yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama sun yi mut'atun nisa a lokacin mun san cewa ibnu abbas shi yana halastawa har kusa da ƙarshen rayuwarsa Allah ya gafarta musu gaba daya to haka ba ga riwayoyi da yawa kamar ita wannan riwayar in ka koma cikin littafin abin nan al-mujamul awsat wanda a ciki mai ba da labari yake cewa ibn abi mulaika yake cewa bayan da ya ce ma urwa je ka tambayi mahaifiyarka ta gaya maka sai urwa ya ce amma abu bakrin wa umaru falam ya fa'ala to abubakar dai da umar a matsayinsu na halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsu na manyan malamai a cikin musulunci to ba su kasance suna yin mut'atul hajji ba faqala ibnu abbas sai ibnu abbas ya ce wallahi na rantse muku da Allah ma arakum muntahina hatta yu'adhibakum Allah ba za ku bar wannan abin ba sai Allah ya azabta da ku nuhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna gaya muku cewa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa tuhaddithuna an abi bakr wa umar ko kuma kuna cewa ga fatawa abubakar da umar wa zakara al haditha ya ambaci hadisin har ƙarshe a ƙarshen hadisin shine sai uwa yake ci mishi la balama adlaltan nasa kai dama ka dare kana batar da mutane yace yace masa fa inna aba bakrin wa umara a'lamu minka bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fa'ali da abubakar da umar sun fika fahimtar karatun da annabi ya koyar sai ibnu abi mulka yace fa khasamahu fa khasamahu urwatu sai urwa ya kure shi daga wato shi ibn abi ulaka a fasara shi to an kore ibn abbas saboda daga nan kawai bai sake cewa komai ba ko mun gani to a mas'ala ce wadda a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya karanta to shi kamata a tsaya kai idan har wani na da wata fatawa wadda ba wannan ba a matsayin shi na malami to sai dai a nema mata mafita ita ai mata tawili amma ba a yi ta'awilin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma da gaske ne Abubakar da Umar sun fi Ibn Abbasin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ko wannan baya nufin a kowace ɗaiɗai kun mas'ala su fi shi dacewa ina fata mun gani zaka fi mutum ilimi fil jumla shi kuma sai a samu wata mas'ala ko wata qadiya kai ya fi ka fahimtar ta to wannan ba wani abu bane Allah ya sa mu dace a qala Abu Umar Ibn Abdul Bar yace akwai akwai wata riwaya mata ta Abu Musa al-Ash'ari ita ma a wajen al-Imam al-Bahawi fi ma'anil athar game da wannan mas'ala din game da wannan mas'ala riwaya Abu Musa al-Ash'ari Ibn Abbas an dade ana rigima da shi akan wannan mas'ala qala abu umar ya'ani mut'atal hajj yace yana nufin magana akan mut'a ta aikin hajji wanda muka yi magana wa huwa fasful hajji fi umratin shine mutum ya dauki aikin hajji da umara sai kuma ya warware aikin hajjin bayan umara ya sake daukan harama ranar 8 ga wata walaysa fi abi bakr wa umara fi mut'atin nisa'i rukhsa wa bakar da umar ba su ba da sassauci akan rukhsatu mut'atin nisa'i ba wala ahadin min min as-sahabati illa ibn abbas ko wani sahabi in banda shi ibn abbas din radiyallahu anhum ajma'in malai sake cewa wa an ibn abbas qala har ila yau daga ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi mutu'atul hajj fa qala urwatu sai urwa yace naha abubakar wa umaru anil mut'a ce to ai dai abubakar da umar sun hana fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace ma yaqulu urayya wai me dan yaron nan urwace yake fadi qala sai yace yaqulu ai yana cewa ne naha abubakar wa umaru anil mut'a bakar da umar sun hana fa qala arahum sayahalikuna ce mutane sun kusa halaka aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa yaquluna qala abubakar wa umar ina ce musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su kuma suna ce abubakar da umar sun ce a duk da yake inda tahqiq sayyidina abubakar bai da wata fatawa akan wannan abu sayyidina umar ne yake da ita inna ma dai shi sayyidina urwa ya haɗe su ne ganin kusancin su da kasancewarsu kusan komai nasu iri ɗaya ne sai na bakar kamar da ibnu ibnu ibnu qayyim yake faɗa a cikin alamul muwaqqi'ina sai na bakar bai da fatawa ko kwaya ɗaya da ta sauka da kan fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da saboda kusancin ahadi da kuma tsananin yafi kowa fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ita dukkanin fatawoyinsa da dukkanin hukunce-hukuncensa ya lazimci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sayyidina Umar shine yake da fatawoyi da yawa shi ko me yasa suka yawa saboda ya rike halifanci shekara goma sha biyu ɗaya kenan na biyu kuma akwai ahada sababbi na wazin da suka zo da yawa to abu ne mai sauki a gun malami mustahidi kamar sa ya zama yana da fatawoyi mabambanta da suka saba wa nashi ma kafin na wani shi ko wancan kwata-kwata shekara biyu ne qurbul ahad da kasratu sahaba da adamu taghayyurul wada suka taimaka zama sai na bakar bayi da fatawoyi da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai na Umar yana da fatawoyin da wanda ya ga maslahar ma a aje wata daga cikin fatawoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi wata daban kama akan saki a kalma uku saki a kalma daya saki uku da makamantar suna nan da yawa to a irin wannan matsalar akwai sarƙaƙiya akwai sarƙaƙi yadda mutane suna amfani da irin wannan hadisan su buɗe ƙofa ta ɓarna yanzu sai a faɗi wata magana ta wani malami kawai sai wani ya ce waye shi ina ruwanmu da shi mu annaba aka yi kuma na gaskiya saboda Allah wannan ba kalmomin ladabi ne na ilimi ba ba kalmomin ladabi ne na ilimi ba mu kiyaye su jama'a malamai suna da matsayin suna da martabarsu suna da kimarsu a cikin musulunci ko a lokacin da suka yi kuskure ko suka yi fatawa mara inganci to mutuncinsu baya halasta yadda ka san dai da za a zo a ce ga maganar da babanka ya ce a yi ga kuma wata magana ta kanin babanka shin za ka ɗan babanka irin wannan yarfan ta ce waye shi ba za ka ce ba ko da kuma za ka yi aiki da maganar sa dole yana da wani mutunci da wata karama da ya wuce a mai wulaƙanci to malamai sun wuce wannan musamman ka ji mutum ya ɗauko malamai irin na da da musulunci ke takama da su su imam malik su abu hanifa su shafi'i su ahmad ibn hanbal dan kawai yau ka ji wata fatawa ta wani malami ko ka ji wani zance da ya nuna zancen su ba shine rajihi ba ka zo ne ya ce ba a aiko mana maliku ba ba ruwan mu da maliku da gaske ne Allah bai aiko maliku a matsayin manzo ba amma maliku yana zaune ne a kujerar annabta ta fuskar malanta yana da wannan daraja to ba daidai bane a wulakanta shi da ba mu kiyaye wannan kuma da sunan karatu ko karantarwa mutum ya faɗi wannan yana ganin kamar ya ci banza bai ci banza ba saboda da haka ne ake koya wa ɗalibai mummunar tarbiyyar rashin ganin darajar malama da daɗewa mara albani Allah ya gafata ya taɓa yin wata magana sai yanzu nake ganin ga ta aikaci yake cewa mutane da yawa daga cikin waɗanda suke karantarwa sun jawa malikiya karayar darajarta ko ta kalmar makamancin haka wato saboda irin yadda idan wani ya zo ya makale wa malikiya in wani kuma ya zo zai karantar da wani abu sai shi kuma ya yarfa malikiya to sai aka wayi gari idan an faɗi malikiya wani yana ganin kamar kamar wata mummunar aqida ce kamar da za a ce shi'a ko khawarija alalin ba haka bane mazhabi ne na fiqh mai inganci daga cikin mazhabi mafi kusanci da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so haka ba daidai bane da kantar da ilimi wani abu mai daraja ka wulakanta shi ba daidai bane jama'a ya kamata mu kiyaye wannan bai cikin ladabi amma duk da haka ba za a aje hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zahirin nassin sai nuna kaza a dauki magana wani da ta karo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ɗaya kenan na biyu akwai kuma inda yake zama cewa a malamin da ya faɗi maganar da kake ganin bata inganta ba ba cin karo yake da hadisi ba a fassara ce fassarar da yawa hadisi ne sai kuma yau fassarar da ka gamsu ne ta bambanta duka fassarori ne to wannan bai ba da ma dama a ai mai jafa'i ba dama tun farko idan ka dauki misali hadisin la yusalli yanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiba tun cikin sabai wasu sun goyi bayan tafiya ba za a yi sallah ba sai an yi sama quraiba wasu sun goyi bayan a yi sallah duk inda lokacin ta yake a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da suka zo wajensa bai ce ku ne da gaskiya ko kuma ku ne da kuskure ba sai kyala kowa kan fahimtarsa wanda ke nuna halascin ashe hadisi guda ɗaya yana iya zama dalili akan fatawa A da fatawa B wanda suke mukabalantar juna kamar yadda muka magana nan game da hadisin hukuncin wanda ya karya azumi da mantuwa hadisi ɗaya ne wanda suka ce ba za a rama ba shine hujjarsu wanda suka ce za a rama ba shine hujjarsu hadisi ne kuma guda ɗaya to haka in ka zo in ka kana cikin ƴan waɗanda ba za a rama ba kar ka ce wanda suka ce sai an rama sun wa annabi ƙarya irin wannan kalma ko suna suna karo da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ce haka haka wanda suka ce wanda ya ce kar za a rama to shi ma kai ce waɗannan su kuma ba su da fahimta a shi su ma akwai fahimtar hasali ma ta fi kama da zahirin hadisi saboda haka ire-iren waɗannan jama'a mu kula da su ilimi harka ce ta ladabi da mutunci duk sanda aka saka harkar jakaniyanci a cikinsa tana ɗebe albarkarsa ne al'imamu zahabi Allah ya gafata ne ya yi wannan magana akan ibnu hazmin mun sha ambatanta duk inda ake neman malami ibnu hazmin ya kai inda ana maganan tarin karatu da production na knowledge ibnu zahabi ma yake cewa kasar andalus ma ba a yi kamar sa amma ya samu kanshi a cikin irin waɗannan kurakuran har suka zama tambarinsa da aka san shi da shi sakamakon ka sai Allah ya ɗebe kacin shi albarka Allah ya gafarta mai zabi yake cewa galikafai nan masu kyau da kima amma ba su wuce dokin kofar ɗakinsu ba kullum kuma ana kwatance da mutane irin su nawawi shi za ka ji me sunan shi al'iraki yake ce yake mishi take da yahaya zaki malam yahaya mai tsafta tsarkakakken malami al-imamu nawawi shekararsa 33 da hudu a duniya jibairin albarka da Allah ya sa iliminsa kuma littafin shi mafi albarka abin da zai baka mamaki littafin riyadu salihin shine a ciki ma babu ilimin da za a ce wannan shine ilimin nawawi hadisai ne kawai babuka da hadisai da yan fassara ɗaya biyu can ayoyi da hadisai in kana so ka ga iliminsa da sai kuma majmu sharhul muhaddab ko kuma sharhin muslim alminhaj ko wani littafi cikin manyan littafin sanan za ga inda yake baje kwando wa ilimi amma anan bai wani gwada cewa shi wani masani bane duk wanda ya katar da riyadu salihin yanzu sai ya buƙaci wani sharhi shi bai sharhin ba amma ji albarka da littafin ya jama'a ana cewa in ban da alqur'ani altafan musulunci ba littafin da ya da duniya kamar sa wanda kusan kowaɗanne irin mutane suna karantar da shi da ahlus sunna da yan ɗariƙu da yan shi'a har yan shi'a inda suke ta'alim saka tare da salihina har kun banda yan kala kato in ba yan babu hadisi ba wani mutum musulmi da yake rena tafin to wannan albarka ita ake nema da ilimi saboda ka zama mu kiyaye ba daidai bane irin waɗannan kalmomi da irin wannan approach din ba daidai bane Allah ya sani malam ya sake cewa وقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني برأيه yace wane ne zai shiga tsakanina da Muawiya waye zai zai zai zai zai raba ni da Muawiya ina gaya mishi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana gaya mini ra'ayinsa la usakinuka bi ardin anta fi biha yace na rantsa da Allah ba zan ƙara rayuwa a gari ɗaya da kai ba da kai tashi wurin ƙasar Sham Abu Darda'i sun yi rigingimu da Muawiya akan batu batutuwa da dama kamar yadda muka ambata su shugabanni da masu mulki da sauransu suna da abubuwan su daban da suka mutu da sauran mutane suna da priorities din su in suna da interest akan abu za su san da za su yi su yi shi kuma suna iya su watsi da abin da yake shi aka sani su wani abu da shi kuma Abu Dardai shi kuma malami ne kuma zahidi kuma wanda shi no shakin a harkarsa tunda ba a cikin wacce harka yake ba sai ka su da su Muawiya suna tafiya ne abin nan ala tsarafai na kidin dutse hannun riga da ƙarshe dole shine ya haƙura ya baggarin sha ba za a iya zama da shi a wurin ba wa an ubbada ta bil samit mithlu dhalika bi ma'anahu ubbada ta yana da irin wannan wa an salim ibn abdullah an abihi qala umar daga salim dan abdullah dan umar yace babansa yace idza ramaitumul jamara bi sab'i hasayatin wa dhabhtum wa halaqtum faƙad halla lakum kullu shay'in illa tiba wan nisaa yace idan kuka yi jifa na na ranar farko ranar goma ga wata na aljamratul kubra ke wanda yake idan an zo da, da safe bayan an taho daga muzdalifa inda aka kwana ranar sallah wa zabahtum kuka yanka wa halaqtum kuka yi aski faqad halla lakum kullu shay'in to kuma ya halasta gare ku zaka cire zaka yi cire ihraminka ka yi wanka ka yanke farcenka ka sa kayan gida da sauransu illan nisa illa tsiba wan nisa in banda turare da kuma matanku na aure qala salim salim yace qalat aishatu sai ce to amma fa aisha tana cewa ana tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li hillihi ni fa ni na sa annabi sallallahu alaihi wasallama turare a irin wannan rana bayan yayi tahdidi kabla an yuqu bil bait tun ma kafin yaje ifada qala salimu salimu yace fa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahqqu an tuttaba to sunna ita tafi dacewa daka yanzu abinda bai halasta ba kai a kwanakin mina shine mata kamar yadda yake a cikin riwaya ibnu mada daga shi ibnu abbas da yake ambatan cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa abinda kawai ya ya ya ya haramta shine mata an tambaye shi game da turare yace eh babu abin da ya haramta ga mutum bayan yayi dawafi bayan yayi jifa yayi aski yayi yanka babu abin da ya haramta gare shi in banda mu'amala da matan aure amma sauran duka kamar sanya kayan gida din kake da sanya hula da takalmi da aski yin aski da yin gyaran akaifa duka waɗannan sun halasta ga mai aikin hajji a waɗannan kwanaki na zaman mina bayan ya riga ya yi waɗancan ko da a ce bai samu wanda kawai zai jira shine wanda bai samu halin zuwa makka ba idan mutum bai samu halin zuwa makka ya ifada ba to wannan ba zai cira ihraminsa ba wani uzuri kamar mara lafiya ko cunkoso ya hana mutum zuwa makka ranar sallah don ya yi ifada ya dawo mina to wannan shi zai lazanci zama da ihraminsa amma duka sauran mutane za su cire ihraminsu sa kayan gida وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب السند إلى جزء نخلة من سوار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن زي هلبا ينا دوغو دواني كتترن دبينو wanda yake manne da ainihin wato a katangan masallaci wanda yake min jir'i na khalatin kulkiran da biyu min sawari wanda ake an guntule shi daga daga waɗannan abubuwan fila na masallaci wataƙila da aka zo aka shigo da shi aka yayi yawa sai aka rage sai aka rage da za a saka to sai aka bar shi a gaba haka da sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yakan jingina kusa da shi yana huduba falamma suni ala hulmin baru to sai aka yi mishi mimbari waskawa alaihi ya daidaitu a kansa ittarabat tilka sariya sai wannan kututtire ta fara motsi tana girgizi wa hannat ta fara kururuwa ka haninin naka kaman kukan raƙuma hatta sami'a ahlul masjid har mutanen masallaci suka ji wannan fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sauka fa sakanat fa ataqaha fa atanaqaha ya dauke itacen ya rungume shi fa sakanat sai ta shiru wannan yana cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin riwaya tana cikin musnad al-imam shafi'i wa min tariqihi al-baihaqi fi dalailin nubuwa da bagawi a cikin sharh sunna da al-imam ahmad ibn hanbal da wasu malamai mabambanta sun ruwaito shi da yawa da yawa da ma ashabu sunan su al-imamu ibn maja da sauransu wanda yake nuna wato kaunar da hatta jimadat abubuwa marasa rai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka mu'amalance shi to yana kuma ga kai mutum musulmi da aka aiko shi zuwa gare ka kai fi kamata ka fi kaunatarsa ka fi san abin da yake fiye da kowa وعن وعن مبارك ابن فضالة عن الحسن دقى الحسن البصري قال حدثنا انس بن مالك دقى انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب مسندا ظهره الى خشبته yana yin huduba sai ya jingina da wannan itace ya jingina da shi falamma kafuran nasu da mutane suka yawa qala sai ya ce ibnu li minbar a gina mini ubnu ubnu zai zama kenan ubnu li mimbara ku ku kera mana mumbai saboda mutane sun yawa wata kila na baya ba za su ganshi ba fa banau lahu mimbaran sai aka gina mishi a wani yaro da aka ce najjari ne a madina shi ya gina mimbar wallahi ma kana illa atabatain a wannan riwaya ana sai ce wallahi mimbarin nan ba komai bane illa matakala biyu ya zo kuma cikin sahih bukhari wannan riwaya akwai ta asanta cikin sahih bukhari cewa salasu darajatin matakalai uku shine sai masu shari suke cewa ai ba wani iskali ba wanda ya ce uku ya lissafa da hadayin da ake zama wanda ya ce biyu kuma ya lissafa banda wurin zama in ga wani bene sai wani ya ce bene hawa uku yana nufin misali yanzu bene mu dinnan in ka ce hawa uku banda na kasa kenan ngarawa kuka ce hawa hudu hada na kasa su babu ni iskali to kaga yin wannan ne mutum bai karanta hadisi a gaban malamai ba daga nan sai ce to kaga mun bari ne kwaya daya aka ce nan an ce biyu nan an ce to ala fikra wannan wannan zahirin wannan riwaya a shekul albani Allah ya gafarta masa ita ce riwayar da ya hujjar ita akan cewa bai halasta mimbari ya wuce matakala uku ba sai dai wannan in ijaz na mara albani mai rauni ne Allah ya gafarta mai domin ba umarni annabi ba su yace ayi ba ko kuma kai ya wuce su ne kawai suka ga cancanta su ko kuma iya abin da suke da shi na kayan aiki ko kuma iya abin da ake bukata a lokacin sannan kuma an samu tun a zamanin sahabbai wasu su suna raye an ta ƙara mimbari ba su yi inkari akan cewa kada ya wuce adadin haka domin lazimin wannan matsalar ita ce in ka ce katako mumbari is sacred kada ya wuce uku ko da yaya to wannan yana nufin hatta da zan ba kai ka saba da gida kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma na tabbata babu wani mumbari da ke nan da zaka yi inda akwai abin da ya kamata kada a canza shine abin da ake akan mumbari na hudu ba fiye da shi mumbarin domin mumbarin wasila ne abin da ake na hudu ba kuma shine gaya a lokacin da aka zo ana ta rigima da shi akan cewa in mumbari ya wuce uku bid'a ne kuma ya yarda ayi hudu ba da Hausa ko da Fulatanci ko da Yarbanci wanda kuma annabi bai taba yin haka ba me yasa aka yi wannan hudu ba da wani yare bukata to haka in akwai bukata ayi ma mumbari wani salo ko a ƙara mishi wata matattakala idan yawan mutane ya kai yawan da ba za su ga mutumin ba ko kuma wani abu makamancin haka to babu laifi haka babu laifi a mambari a yi ma mambari wajen aji takarda ko wajen adal lasifika duk wannan abubuwan ba kuskure ba ne bukata ce don na san mutane suna ɗauka wani abin da zafi wani ma yana zuwa ya shiga masallaci ya ga wani mambari da kawai ce masallaci yan bid'a ne ba daidai ba ne mambari kaɗai bai hukunta mutane zama yan bid'a abu ne na bukata wanda yake cewa kada a yi wa mumbari matakala uku ya sa kafet a masallacinsa ya sa nefa ya sa agogo ya sa fanka da yara ya samu su shi ma bukata ta sa ya saka da sai bin masallacin ƙasa irin yadda na annabi yake wancan inda inda wannan mumbarin yake cike ƙasa ne akwai wasu mutane a Indonesia haka suke masallacin su har yau idan suka yi masallaci to kai ba a sa mishi ba a sa mishi siminti ko tiles a ƙasa yadda yake din nan ƙasa kawai ya shi haka za a zuba su su suna ganin saka wani abu wanda ba wannan ba kuskure ne to amma kuma su suke kan kuskure domin an yi masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kayan aikin da suke available a lokacin me yasa muka gane cewa availability ne saboda tun sayyidina Usman ya canza sahabbai ba su ce mishi yayi bid'a ba sai dai waɗannan wawaye da suka kawo tawaye su ne suka ce yayi bid'a amma su sahabbai masu ilimi da hankali yan Madina da yan Makka da sauransu ba su taba ce sayyidina Usman ya kuskure ba kuma ya sa mishi an yi mishi filasta irin yadda ake na da a sa ƙasa a cakuɗa da makuba ai ai filaste ta an yi aljas an yi mishi an yi mishi rufi ba wanda ba irin wanda yake akai na na jarid ba so kaga ashe abinda gurgudan bukatar mu da gurgudan arzikin mu da gurgudan abinda zamu iya gura ka zai masallacin mu hasali ma masallaci ana so a inganta ginin sa so da Allah yake fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu sannan a wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub sadakan zami masallaci kamata ya mai inganta gininsa yadda kowa ya bai gashi da cewa ce kai wannan gini ne mai inganci inganci kuma daban da kwalliya mu gane abin da ke so inganci da kuma raha ya zama yana da convenience za ga yan birnin ya abuja ba sa wasa da wannan in ka shiga masallaci abuja malam dole ka tunanin ibada saboda komai za ka gaishe lafiya launi in kai su juda ma wani za ka ji hancinka ya nutse a cikin kafet ka ji wani ƙanshi yana tasowa dole kai ma ka ji natsuwa kai tasbihi yadda ya kamata amma la ka shiga masallaci ka ji warin toilet na shigowa cikin masallaci daga daga gefe ko ko ka ji sauro na cizon ka ko ga kuɗin cizo da asubahi a masallaci kaga wannan duk bai dace da masallaci ba almuhim wannan isin baɗin na shekul albani gaskiya isin baɗin da malamai sun mame da da zancensa a kai musamman ba ba istinbati ne da aka rigaye shi akai ba saboda idan bukata ta kama a yi wani abu a jikin mimbari na ƙara mushi matakala ko wani abu na ƙara mushi natsuwar da mai hudu ba zai jingina ko wani abu babu da ke to haka sanda sanda ya halasta liman ya rike sanda ko yana kan mimbari jama'a mu ji wannan karatun saboda shi ma mutane suna suna kyamar wannan karatun suna ganin shi kamar wani bata wallahi ba bata bane ya kusha cikin karatu idan karatun ka bai kai kai kai hakuri amma ya halatta idan liman ya ga da bukata ya rike sanda ko ya dafa idan babu bukata ba dole bane ya halatta akwai shi a cikin karatu kar kai saurin cewa ƙarya ne in baka sani ba da ka karka je masallaci ga wani limami ya rike sanda ko kuma wata na wata na ka ga wani limami anan da wani sun fara tsufa ita na ka ga wani liman kawai ya ji jikin shi da nauyi yana wani wani da yadda gemun shi ya fari ina aka kare shekara goma dole ya tsufa ba yadda iya ba yadda iya dole ya tsufa mu ne muke da dan saura tukuna kuma shi kuma za ka shi ma da dan sauran shi amma dai zaka ga lokaci ga gani sai ga mutum kawai ya rikici to idan bukata ta kama limami na iya rike sandarsa ko ya dafa wani abu ko wani abu makamanci haka ita kanta sallah in akwai bukata ba laifi ka dafa wani abu ba babu laifi ita kanta sallah su mutane su dinga bin abubuwa na ilimi a sannu don kada su dinga shiga abin da zai zama ba haka bane ko su dawo suna wallahi wallahi da shine yake cewa falamma tahawala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-khashabati ila al-minbari hannatil khashaba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma kan minbarin ya bar wannan itaciya sai itaciyar ta zama tana kuka tana ana jin kukanta faƙala anasu anas ya ce sami'tu wallahi khashabata tuhinnu haninal wadi yace na rantse da Allah na ji da kunne na na ji wannan itace yana ihu irin ihun mutumin da ya shiga cikin damuwa alwalih min alwalih qala sai ce fa ma zalat tuhinnu hatta nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatadana tana ta ihu tana ta kuka wannan kututturaniya sai annabi ya sauka ya je rungume shi saboda tausayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ba zai ce itacen banza zaka dame mu a fita da shi nan sai ji rungume shi fa qala qala al-hasan sai al-hasan yake cewa ya ibadallah ya ya ya bayan Allah ku kallafa al-khashab yanzu itace ya hinnu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shaukan ila liqa'i yanzu itace ne yake irin wannan kururuwa saboda begen gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin cikin annabi ya daina hawa ya daina jingina a jikin sa yana yana yin hutuba yana bakin cikin wannan canji da aka samu afalaysa ar-rijalu allazina yarjuna liqa'a Allah ya haku an yashaku ilai ashe ba mu mazaje mu tantata mu mu zama da wannan shaukin ba mu mutane mu musulmai don ka da wannan shaukin to ya zama kana bin sunna shine abin da yasa ya kawo wannan hadisi nan ya zama duk inda aka kawo maka sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to iya kafa ka kafa ta kar ka sake ka ka soke ta ko ka kita ko kai mata wani murdiya warwaya min hadisi Sa'd ibn Sa'd hadhihi qissata wa fihi arwayo daga hadisin Sa'd shi ma Sa'd ibn Sa'd ɗaya daga cikin kananan sabai da suka dade a duniya din nan daga baya yake cewa falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama على المنبر حنت الخشبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da nabi ya miƙe sai aka ji wannan wato ice yana kururuwa sai ya ce ala ta'ajabuna ba kwa mamaki li haninil khashaba cewa itacen nan yana kuka fa aqbala nasu alaiha sai duk mutane suka kalli inda inda itacen yake wa fariqu sai hankalin su ya tashi suka ji tsoro ba su taba ganin irin wannan ba inda ba wani iyaye lokacin wa fariqu min haniniha suka ji tsoro suka firgita hatta kasura buka'u su ma suka kama kuka kawai ba za a yi babu su wannan kuka fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya sauka fa ataha fa wada'a yadahu alaiha fa sakanat yaje daura hannunsa akan wannan itace itacen nan sai ya shiru thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sai umarni fa dufina tahta sariri sai aka tona kasan mimbarin sai aka saka ta kaga dai yanzu dai har yanzu ana ne ana tare dai wa ju'ilat fi sa'at aka sanya a karkashin karkashin mimbarin wa nabi sayyidin qala lamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ankarna anfusana yayin da aka anshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda annabi ya rasu sabai yace sai muka kasa gane kanmu da gindinmu wa kaifa la nunkiru anfusana wallahu ta'ala yaqul ta ya ba za mu kasa gane kanmu ba bayan Allah yana cewa wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ku sani cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ku da zai muku da'a akan abubuwa da yawa da kuke aikatawa da kun da kun taurin kai to yanzu baya cikin mu kenan inji sahabbai da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duniyar nan ada kuma ya zo lahiya da kaddara a ce hanyar annabi yana rai ce in ka je Madina za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin tururuwa ba a dinga yi kuma duk wata mas'ala ma babu wani maganar sabani a addini kawai za a je akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kira su Anas a ce da Allah ku ga annabi ga tambayar mu a wannan zamanin to annabi da ya rasu haka suka rude suka shiga cikin damuwa su anas su jabiru su abin nan bilalu su fatima mutanen da suke kewaye da shi din nan duk sai suka zama kamar wasu wanda suka sha abin da ya buga musu da hankali suna ta sambatu fatima ce ta sambatu daga nan ma bata ƙara lafiya ba ina da ce shi ma zai iya rayuwa a madina zai iya wayar gari a madina ya kira sallah ya ga wani ne liman ba nan ce Allah ba zai ba ai hakuri kawai ce wallahi zuci shi ba ta dauka wannan ba ta buga Abubakar ya ce ka taimaka ka zauna ya ce Allah sai dai zaka mai da ni bauta amma dai ina da yanci ka banda kawai ce Allah ya kiyaye ni shi ne bagar haka suka rayu cikin wannan sayyidina Abubakar da Umar suka je inda suka saba zaman fira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko inda suka taba raka shi su zauna kawai shi ta kuka in suka tana shi kawai shi ta kuka ce ka tuna lokaci kaza muka zo nan da manzo Allah ko muka yi kaza to waɗannan ne za a tuma a ce ba sa kauna annabi saboda iya shi gina shi a jama'a sahabbai da kira suka iya yau da gobe ne kawai suka iya wato sabawa da yanayi domin ita kuma ɗabi'a ɗan adam tana da wannan ujubar komin girman bakin ciki da damuwa to yau da gobe sai ga sai ya wuce in muka tuna lokacin da aka shimal albani a wannan daren da wannan wayar garin mu ne da muke wajen muka shaida in ka tuna me ka ji yaya rayuwarka take ai ba ka taɓa mana har za ka iya dawowa normal haka sake yin wanka ka sa sabon kaya har ga wata mata ka ce kana so ka aura haka yi dariya ka tafa haka yi bacci ka farka wajen kwana uku ko abinci mutum bai iya ci duk abin da ka sa bakin ka sai ka ji ɗaci kawai na yi tana a ranar bayan an dawo daga makabarta can wajen karfe biyar na yamma alhaji sani dogara sani dogara malami shi ne ya tafi gidan shi jiro da abinci da yawa ya kawo mutane a ci abinci ba kowa don ya saka ɗaya biya kawai sai mutu ya tashi in ka je bacci ka kasa akwai wanda suka dinga fatan ina ma da ma kawai su masu mutu a lokacin na san wanda suka dinga faɗin wannan kalmomin ana suna musu cewa bai dace ba to saboda bakin ciki ne ya wuce yadda za ka iya kwance ne lokaci guda akwai wanda sun daɗe ba sa iya ko su ga bidiyon malaka saboda damuwar da su mutane suka shiga kai akwai wanda fa suka mutu ma wata kila wasu ba su wani tarihi ba akwai mutum akwai wani yaro da yake a mamala albani aiki da ake ta mishi injiniya an kuntar da shi ana gaya mishi kawai da ya faɗi shi kenan shi mutuwa ne kanin su mala aminu kun tuna shi jamilu yes wala mala mutuwa kawai to akwai wasu ma a nesa mun ji labarin su irin haka waɗanda wasu ko mata ko dattawa ko irin masoya ɗin nan waɗanda suna fata ma su gaba da mala albani ba su gaba da shi to haka malam gafar ma da ya rasu musamman irin wannan rasuwar take zuwa haka sadma babu wani shiri mutumin da ya rashin lafiya ko ya rayu ya ci rayuwarsa ana ganin irin tura suke cewa ya lived his life to in ya zo mutuwa dama a ɗabi'ance an san ya kamata ya mutu lokaci ya yi bayan ya yi jinya da sauransu amma mutumin da ya fita ya je karatu ko ya fita ya je sallah kawai a kashe shi sannan ko mutumi wanda rayuwar al'umma gaba ɗaya ta ta'allaka da shi a matsayin shi na jagora malami mai karantarwa mai wa'azi da sauransu to kaga wannan ba karaman musiba bace Allah ka kare mu daga musibu irin waɗannan na fitintunu Allah kuma ka ji kan malaman mu da iyayen mu da sauran musulmi wallahu almusta'an to shine yake cewa da annabi ya rasu mun kasa gane kanmu don yana maka daraja da girman ma'aiki a cikin sahabbansa a cikin al'ummarsa وعن أبي عوانة أن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن أويس بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه نازوب عمر بن الخطاب الله يكارى مسيد فسألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيد na ya tambaye shi game da matar da ta yi dawaki tawaful ifada yake ne ta ba yake hajji bayan ta yi tawaful ifada kuma kawai sai ta fara jini faƙala sai ce li yakun akhira ahadi hattawafu bil bait lalle dai ya zama in da ta samu hali ya zama abu na ƙarshe da ta shine dawaki idan ta idan ta samu hali ne to shine amma ba ta samu hali ba shikenan ta tafi garin su faqala al harith sai al harith yace harith ibn abdullah sai yace kaza aftani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace yadda ka bada amsa naka annabi bada amsa fa qala umaru mai umar yace tabbat yadaka Allah wadaran hannayenka au sakilatka ummuk sa'altani amma sa'alta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda baka da mutunci bayan ka taba tambaya annabi ka zo ka tambaye ni kai ma ukhalifu so kake zaba mishi wato abinda ma ake da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Umar to kuskure ne baka tambayi wani kawai a gaya maka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato mata masu zuwa aikin haji abinda ake so idan mutum ya je aikin haji ko umara an ya kuna akhira ahadihi bil bi makkatal bait ya zama karshen abinda zaka shirya dawaci to yawanci a yanzu saboda peculiarities na booking na cewa ba kai ka kai kanka ba jirgi ne ya kai ka tikiti kuma sai randa aka tsara sannan zaka bar makka zaka yi ka gama iya ibada ka yanzu misali mutanen mu da suka je aikin haji yanzu an gama ibada sati ɗaya ke na yau ko gobe ne satin ma gama shi kanshi a yaman ta shirikin amma yanzu suna maka wasu ma sai suke aiki kai su madina ba sanar za su taho ba to kaga ba ba da kayya amma wasu wanda suke wasu kasashe ran da aka yi nafar din nan aka baro mina suna zuwa makka dawati ko suke gaje kunkunan su na asako da su daga hotel ko za su ji kansu tafi da saujin sun manta ma sun yi aikin hajji ko mu da wannan gata to Najeriya kasan mu wata kasa ce birkitacciya Allah ka gyara mana ita to a irin haka yanzu idan mace sai jinin haila ya zo mata a waɗannan kwanakin kaga ba ce dawatu ba kuma ranar tafiyar su ya zo to kaga ta yi asaran dawaful ifada shine sai ya zamana sai ta yi lissafi da wancan da ta yi ya wadatar mata inda za ta samu hali hukumar a har ta iya arrangement ya zama akwai flexibility duk mata da suke da irin wannan larurar sai a canza musu bukin din jirgi har su za a iya wannan abu ne mai sauki amma in bata samu ba shikenan to kai ma haka namiji dawafin da kai din nan a ya zama shine na karshe ana nufin da kai dawafi kawai ka zo ka dauki jakarta ka kama hanya to zaka ga har maza ba za ka iya samun wannan damar idan yau jirgin ku zai taso daga jidda a gobe gobe da asuba asabar da asubahi galibin jirage haka suke yi ko to tun yau bayan isha za ku baro za ku baro makka tun yau bayan isha za a ce ku baro makka dole ku zo ku kare kwanan ku a cikin airport to kuma wataƙila agent zai ce maka tun sallar la'asar ko azhar in kai dawafi kaka kuma kaka kuma harin ku jira shi kawai za ka nan za ku zo ku zauna a sauko da kaya a yi ta jallijoga ba dama kuma ka ciki don haka sai abin da ya sauwaka kawai in dama mustahabbi ne abin da ba a so da ya zama bayan bayan ka yi dawafin ifadan kuma ka je ka ci gaba da sabgogi ka kama sayayya ka kama ka tafi kasuwan balash ma yake ce mata komai goma ga sanan irin wannan kasuwannin da mutane su su kwaso banjo su su cika airport da kaya inda ka san lahira mana rasa mutane suke nufi da kayan za ga mutane yan kasashen yan gayu kowa da yan jakai shi dan turoli da shi mu kuma da kaya kamar zunubi mun riga mun saba kuma kayan nan ba arha suke da shi ba ban ka siyo su ka zo nan za ka tara tsada ne saboda rashin darajar kudin mu amma ya muka iya mun riga mun saba dole sai da sai da haka eh tawaful wada'i tawaful wada'i idan na ifadar ne ma ka riga kai shine na wada'i abin da nake nufi kenan idan mutum ya samu hali to shi kenan so daga malam fito gaba ɗaya sun tafi a kan cewa ita mai haila ba sai ta yi maimaita ɗawafanta ba wanda ta yi na ifadan nan to ya maye mata gurbin na wada'i idan mutanen da za su suka zo za su tafi abokan tafiyarta sai ta bi su kawai sai ta tafi babu komai a kanta insha Allah albabu tasi wasu tuna zikiru ba'adi man kana la yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ala wudu'i bayani akan ambaton wasu daga cikin mutane waɗanda ba sa ba da hadisi sai sun yi alula saboda daraja hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam am dirar ibnu murra dirar ibnu murra abu sinan ash-shaybani wani malami ne cikin malaman kasar kufa yana cikin bayin Allah masu yawan bauta al-imamu al-bukhari ya tada hadisin sa a cikin arbul mufrad da kuma muslim da al-imamu abu dawud da nasa'i da tirmidhi in banda in banda ibn majah duka al-sitta sun fita da hadisan shi malami ne mai yawan bauta da kuka da tsoron Allah da sadaka da shi talaka amma amma yakan dauki wani raƙumin shi je ya ta ɗebo ruwa yana yana rabawa a unguwa yana suku yalma yake cewa kanu ya karhuna an yuhaddithu suna kyamar su dinga bada hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah wa hum ala ghairu du'in ba tare da sun yi alwala ba malaman da saboda mutunta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don za su karantar da hadisi sai sun yi alwala wa an kata da taqala laqad kana yustahabbu an la tuqra al ahadith allati an rasulillah sallallahu alaihi wasallama illa ala ufurin mustahabbi ne kada a karanta hadisai sai an yi alwala akan tsarki wa an shu'ba qala shu'ba yace kana qatadatu la yuhaddithu an rasulillah sallallahu alaihi wasallama katada baya bada hadisi illa wa huwa ala taharati kaga da abin da ya shara kai maliku aka sani amma duk gashi nan malamai daban-daban ga ma asarin na maliku wa kana maliku ibn anas yaqulu kana ja'far ibn muhammad malamin su ja'far dan muhammad kana la yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama illa wa huwa tahir wa qala abu mus'ab to ga wanda yake bada labarin na maliku abu mus'ab az-zuhairi dalibin maliku shine ahmad ibn abubakar abu mus'ab ibn zuhairi yake cewa kana maliku ibn anas Malik dan Anas radiyallahu anhu ya kasance la yuhaddithu bi hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama baya bada hadisi illa wa huwa ala wudu'in sai alola ijlalan li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ganin girman hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan akaran da makamantan su kamar wannan yana cikin aljami na na al-khatib al-baghdadi da ar-ramu hurmuzi a cikin al-muhaddis al-fasid da abu nu'aymin cikin al-hilya maliku ya kasance ba ma alola ba aka ce wa kana kana maliku man anas idza arada an yakhruja yuhaddithu tawadda wudu'ahu lis-salah sai alula kaman ba shi sallah wala bisa ahsana thiyabi yasa tufafinsa mafi kyau wala bisa qalansu watan ya saka hula wa mashata lihiyatahu ya taje gemunsa faqila lahu fi dhalika aka ce me yasa kake haka faqala yace uwaqiru hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina darasta hadisi shine sai al-imamu wato shi shi khatibu yake cewa amma fa wannan abinda maliku yake yi yana yin shi ne a matsayin wato ƙara girmamawa da mutuntawa ba wai dole ba a cikin riwayar abu nu'ainin daga ibn abi uwais isma'il yake cewa kana maliku idza arada an yuhaddisa tawadda'a wa jalasa ala firashi yakan yi alula ya zauna akan kujerarsa shine firash anan wa sarraha liyatahu ya taje gemunsa wa tamakkana fil julusi zai zauna dafa'a bi waqari cikin natsuwa wa haibatin da kwarjini sun mahaddasa sannan ya yi karatu saboda ya mutunta majalisun sai majalisun ya zama babu hayaniya ba wanda yake iya motsi ko tambaya ba aka ce takarda ma in za su juya suna jin tsoro kada ta yi ƙara ba wai maganin ƙaran waya yake ba faƙila lahu fi zalika faqala uhibbu an u'azzima hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina so in girmama hadisai ne wala uhaddithu bi illa ala taharatin mutamakkinan ba zan kasar da hadisi ba sai na yi tsarki kuma na zauna a natsi wa kana ya karahu an yi hadita fi tsarik baya ba da hadisi akan hanya wa huwa qa'imun aw yasta'jil yana tsaye ko yana cikin sauri fa qala yace uhibbu an atafahama ma uhaddithu bihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ina so in karanta a natsa dan in dinga fahimta me nake to shine sai khatibu yake cewa a cikin aljami yake cewa karahatu man kariha tahdisa fil ahwal allati dhakarnaha min al mashi wal qiyam wal itijai ala ghair tahara aw ala ghair tahara inma hiya ala sabil at tawqir lil hadith girma ma hadisi ne wa ta'zim wa tanzih lahu walau haddasa muhaddithun fi hadhihi al ahwal da wani zai bada karatun a kishin gida ko a tsaye ko yana tafiya lam yakun ma'suman bai yi zunubi ba wala fa'ala amran mahduran bai sabo ba wa ajallul kutubi kitabullah qur'ani yafi komai daraja wa qira'atu fi hadhihi al-ahwal ja'iza kaga shi ma naka karanta haka fa qira'atu al-hadisi fiha bil jawazi aula sai ke cewa wani abdurrahman ibn abi zinadi kala zikir da sayyid ibn musayyib hadithan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa maridun sai dan musayyib Allah ya kara mushi rahama yana rashin lafiyarsa sai aka karanta mai wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana neman ya kara bayani fa qala ajlisuni sai ce ku zaunar da ni ba zai zama da kanshi ba aka mashi aka zo da shi fa inni akrahu an uhaddisa hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana mutaji ina jin kyamar na ba da hadisi a kishin gide to kaji yadda salaf suke yi abin mamaki da abin tambayawa a wannan zamanin akwai mutane a cikin ustazi da ɗaliban ilimi wanda suke ganin idan malami ya zo makaranta zai karantar ko ya zo zai karantar da ilimi suka gan shi ya yi wanka ya ci gayu ya yi tsaf to ya yi laifi a gunsu mai laifi ne shi sai ce mai ɗan duniya ne ko kuma malamai ne masu riguna a yi ta musu izgili to sai ka rasa meye dalilin wannan ga shi dai malamai cikin magabata suna yin kwalliya su yi wanka su gayu aka ce ya sa hularsa ya sa riga mai kyau ya fesa turare a wani waje a ce hayye aswaki ba shi ya gayu da cin kwalliya ba jama'a a wannan zamanin kowane zamani da irin ɗabi'ar kwalliyarsa wani lokaci a wannan zamanin wani sai ya sa ma hula da riga iri ɗaya wani sai ya sa kaza da kaza da sauransu to wai malami ya irin wannan usabe a wurin su to wannan malamin ba na Allah bane kaga wannan shiga shiga sharba shanu ni na ganin abin da ya kawo irin wannan akwai abu da yawa na farko akwai hasada suna wa wannan malamin ni'ima hasada da Allah ya mishi na wadata kullu bi ni'matin mahsud sannan akwai kuma mummunan zato ya kai ka san ba dan Allah yake ba kaga muna zato ne baka mishi kyakkyawan zato ba sannan kuma akwai jahilci shine rashin sanin waɗannan karatukan sannan kuma akwai shiga abin da ba ruwanka rigar nan dai ba kai ka sai mishi ba ba babanka ne ya sai mishi ba ba ƙungiyarka ko masallacinka ba da kayan shi ka gan shi ina ruwanka ina ya samu wannan kayan da za ka ce bai kamata ya saka ba dole wai sai dai ya saka fara gawa ne shi ya tafi da shi ya saka fara babin da aka ce da shi ya saka fara musabi ne kawai idan mutum yana son a mai aiki babban riga sosai kamar kamar ta dan bori ba shi ya kayansa haka yake so akwai kuma mutanen da su a garin su dole sai an yi haka yanzu idan yankin sakkwata ne ma baka fito haka ba kai ba malami ba ban in sana je a sakkwata haka da wannan riga yanzu in yi karatu wallahi ba isa ba haka irin wannan kaftani haka kawai su abun su tsirara ne amma kaga mu da yake a nan Zaria Kaduna Kano mu nan bariki ne ba ku a cikin wannan an hudu ba juma'a da muna yi da yawan wannan riguna daga baya dai dattawa suka na mana cewa bai dace ba kuma ga bai dace ba muka dina dole ka ka yi shiga ka sa kaza ka sa kaza kaga malam barista shi da ya saba ma da rawani ha ya saba da rawani to da haka da kuma ganin ganin saukin shiga cikin mutuncin mutane da rashin tsoron zunubin da ke cikin haka wannan shi ke jawo mutane hauka mutane suna ganin kawai bari su bari su aibata masu mutunci a cikin al'umma da kuma wato kokarin iska'in su to ya kamata mutane su tsoron Allah a nan da ƙasa Hausa shigan mutunci lallai ga wanda zai zama malami ko zai tafi karɓo aure ko zai je a rantsar da shi ranar da aka bashi wani mukami to dole sai da babbar riga dole irin wannan shigar da muke casual ce dole sai an saka babbar riga wani ma sai an yi rawani ko an dan yafa dan dan lullubin nan dan dan sharab din nan wannan shine shiga cikakkiya saboda haka idan mutum zai je karatu in yi wannan shigar da yi da ba yayi abin da ya dace abin da ake gudu kai ya zama na karatun ya tsaya iya riga to in aka haka an samu matsala kaga ya zama kamar yunifon kenan na yan sakandare su ne da kaya da guga ko ba su ne da karatun ba to karka bari ya zama rigarka ita ce kadai unwaninka ya zama na akwai karatun ko kuma ya zama na rigar ita kafi ba muhimmanci to kaka zama abdul khamisa kenan amma mutum ya shiga shi ta mutunci shiga shi ta karama inda ba za a rena shi ba su a da can mutum na iya rayuwa da riga daya ko yanzu turawa suna yin haka ko larabawa za ga mutum rigar shi guda ɗaya ce ta fita domin kuma ya saba al'adarmu ko al'adarmu ana so a ganka da riga iri daban-daban al'adarmu ce wannan kuma mai kyau ce saboda zai iya Allah ya bashi wannan wadatar bai takura wa kanshi ba ko kuma Allah ya huwace mishi masu yi akwai malaman da wasu ne kawai suke musu riguna akwai malaman da abokinmu ne duk azumi sai an akwai alajin da yake mishi riga talatin da azumi ce malam wannan na tafsiri yace mai yace alaji alaji ka hada da fada da mutane kullun sai a dinga da sabuwar riga ni ko ba da kosisi wallahi da kanshi yake gama wannan yace mutane kullun su ganda sabo riga a Ramadan kuma Allah yana nan yana kalla a social media ya tabbata an saka kayan ran da ga malama ta ce mariya dan kame ta rigar nan ko wacce ba ta yi maka bane da ka kuma dan Allah ba zai saka su gaba da azumin to kaga akwai irin haka wanda a wasu al'adai ne suke musu kuma shi al'adai yana ganin gudunmuwar da zai waya wannan haka ta addini kenan kuma daidai ne ba haramun bane da haka jama'a mu kiyaye kanmu da ci da shiga cikin mutuncin mutane ya halarsa malami ya ci gayu ya halarsa idan dan gayu ne shi idan kuma shi mutakashifi ne to ya kuma halarsa ya takashifanci shi akwai malamai ko irin waɗannan din akwai su waɗanda su kuma ba su damu da sutura ba to su ma daidai ne in haka sun haka suke su sai su takashifin su su ci gaba da sa farin su alawayyan su ko kuma wata ƙwaya da za a gane su da ita ko gula wadda jikin bakin ta ya ci cinye haka kamar ta almajiri ga zaka zaka ta yi sai ka jiyo amma dai zama da dai akwai karatun kawai in akwai karatun to ba matsala kowa ce irin shiga kai Allah ya kyauta Yake watakila wannan yana da wajihi yana da wajihi a rayuwa wanda ya ce idan malami yana wata shiga to ɗaliban shi za su fara koyon wannan shiga su ki siyar da tattafai kuma lokacin wankan su bai yi ba ta yi wannan yana da wajihi ta fuskar cewa ɗalibai suna koyi da malamansu idan ya karɓi wani ya mutum ya ɗauki wannan a matsayin sabbin zari'a ya haka to shi ya jiyo amma dai al'asu da halas ne abinda ku yake asali halas karka haramta amma wannan ya dauka wannan matsayin sabbin zariya yanzu kaga Umar Albani sai ya kira Allah ya gafarta mai hafada idan ga mutane akan wannan yace kar ku ganna da kaya iri kaza ku ce sai kun yi mu ba mu yi ba amma ko wadanda sun yi din to abinda muke dauka wanda suka yi wadatar su ta kai su ne ko ko wadatar bata kai su ba wadatar bata kai ba shikenan wannan ka takura kanka ba wannan ya iya daukan wajihi na sabbin zari'a ga wanda ya zabi wannan azimar amma fa bai haramta ba al'aslu halas ne to halas ne kawai wannan ita ce magana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi